الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawo mu wannan gari wanda yake mai albarka gari wanda yake na alkaliri na jihar Bauchin Najeriya karkashin da'awa ta wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a matsayin mataki wanda yake na jihar Bauchin Najeriya wannan ƙungiya ta jihar Bauchi ta yi nazari a wannan gaba kuma a wannan lokaci kuma ta zaɓi wannan gari na alkalari a cikin wannan yammaci zuwa wannan lokaci domin ta zo ta gabatar da saƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ta saba kamar yadda masu gabatarwa kuma suka faɗi sai Allah maɗaukakin sarki ya taimaki wannan fili namu mai albarka wanda yake da dandazon al'umma ya albarkace mu da babanmu shugabanmu Sheikh Usman Isa Taliyawa mataimakin shugaba wanda yake na wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna ta wannan ƙasa Najeriya tare da shi sai shugaban wa'azin abokanen wasan bari-bari shine fulatanci fulani kenan shi malam usman sintali kumo dan uwa abokin da'awa wanda an juma ana da'awa a tare da shi zamani mai tsawo musamman ne mai magana lalle muna tare da shi a wajen da'awa akalla ya kai sama da 35 a wancan yanki ta jihar Gombe wanda ya rako shi malam a wannan waje farfajiya yan uwa musulmi kun ga irin wannan taro da muke yi muke isar da sakon Allah subhanahu wataala shine dalilin da yasa kasan take zaune lafiya wannan irin wannan aiki shi ne abin da Allah ya fi so shi ne abin da Allah zai iya kula da ku da shi ne Allah maɗaukakin sarki zai tsare muku dukkan damuwa wanda yake naku idan kuka tsaya tsayin daka ku gaya ma mutane saƙon Allah ku fidda matsayi wanda yake na Allah ku ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hakin shi ku ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hakin shi to wallahi za ku zauna lafiya duk da bambance-bambancen masu addinin ƙasan nan duk da masu yare daban-daban a ƙasan nan musamman duk da yadda kuke da rinjaye a wannan ƙasa ƙasa ne wanda take da al'umma sama da miliyan 240 zuwa 60 amma abin da ya sa wannan ƙasa waya baya touch saboda al'umman mafi yawan ta musulmi ne musulmi kuma suna da mai suna da tsari wannan tsarin sunan ya sa wannan ƙasa ta zauna lafiya ku sani cewa wallahi ba don mafi rinjayen ƙasar nan musulmi ba ne lalle ne waɗanda za su rayu ba za su rayu ƙarƙashin adalci ba da wannan dalili yasa ba za mu zauna lafiya ba amma ganin cewa mafi rinjayen musulmi ne kuma musulmi yana da adalci kuma yana bin doka wannan dalili yasa muke zaune lafiya shi yasa duk abin da yake faruwa idan mu suka ce ga yadda ake yi za a koda zukata baya so za a ga mun yi imani mun yi biyayya ko da ba ma jin daɗi sai ka ga al'amari ya wuce lafiya ƙalau wannan ya sa ƙasar ta zauna lafiya albarka wato albishirinku ya ku al'umman ƙasar nan Najeriya lalle ne albarkacin musulunci yasa Najeriya take zaune lafiya tsari wanda yake na musulunci yasa kuke bacci tsari wanda yake na musulunci yasa kuke tafiye-tafiye tsari wanda yake na musulunci yasa kuke aure a nan ku koma can ku dawo albarkacin musulunci yasa kasuwa take ci albarkacin musulunci kuke neman kuri'a albarkacin musulunci kuke taro wanda yake na jin daɗi musamman na walimomi kun ci albarka wanda yake na musulunci wannan shine ainihin albarka ma'ana da kuka ci da wannan dalili yasa saƙonmu a yau duk da cewa babu lokaci saƙonmu shine ai imra hazihi al'umma adamil adil cutan da ya shigo mu al'umman mu a duniya shine rashin adalci rashin adalci ya zama mana annoba ma'ana a wannan duniya wanda yake tamu wani zai yi mamaki ana maganan zamuwa na kawo magana akan abin da ya shafi mi na kawo abin da ya shafi wai adalci lalle ne bahaushe in aka ce menene adalci zai fassara adalci da yarensa ko da mu'amalansa ba fulata ne idan aka tambaye shi adalci shi ma zai iya bayani akan yadda yake ake yi a garinsu ainihin ibo ma in an tambaye shi akan adalci wanda Allah shi ma zai yi bayani ma'ana akan abin da shafi adalcin nan zai iya ambatawa yadda ainihin a garinsu ake yi ya ku al'ummanmu masu albarka lalle ne malamai suna cewa idza lam ta'ammara al-bilad bil adl karbat bizul ku sani fatewa ashe na al'umma suna zaune lafiya ne idan akwai adalci ma'ana a cikin su lalle ne idan aka samu mi idan aka samu rashin adalci karabat lalle ne kasashe za su rushe domin saboda mi domin saboda rashin adalcin al'umma wanda suke nunawa a duniya shi yasa malamai da suka tashi bayani akan abin da ya shafi adalci lalle ne suka ce Allah saboda sanin adalci da muhimmancinsa ya ja hankalinmu ya nuna mana muhimmancin adalci ana ramma Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah ya'muru bil adl إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
إن الله تعالى يقول ألا مدهك ينسل كينا إن الله يأمر بالعدل Allah madaukakin sarki ya ku al'ummanmu yana umurtanku da yin adalci wal ihsani da kyautatawa ikhtalafa ulama fi ta'wil al adl lalle ne malamai sun yi ta maganganu akan abin da shafi menene adalci wal ihsan malamai sun yi ta maganganu akan abin da shafi ihsan fa qala ibn abbas radiyallahu an wa ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa al'adulu la ilaha illallah farkon babban adalci shi ne la ilaha illallah me yasa ibn abbas ya fassara ainihin adalci da la ilaha illallah me dalili abin da ya sa ya fassara shi shi ne in an ce la ilaha illallah bawa ya sani cewa abin da yake nufi ba a bauta ma kowa ma'ana sai Allah subhanahu wa ta'ala kenan me ɗaukan bauta ka ajiye shi ka jingina shi ga wanda ya dace da shi kenan ɗaukan kaya ka bema mai shi ɗaukan al'amari ka ajiye shi inda ya dace kenan da aka zo la ilaha illallah bai wa mai Allah bauta a jingina shi da Allahu shi ne cikakken adalci kenan wannan yana gwada mana a cikin abin da ya shafi tauhidi akwai adalci adalci a cikin tauhidi shine la ilaha illallah أي إن الله أمرت أي أمرنا أي أمر في الكتاب الذي أنزله تبيانا لكل شيء أم يأمر بالعدل كسني الله سبحانه وتعالى أتكل لتافن سا للين يومي أتكل لتافن سيدي بيان دكم كومي للين يا أمر تيمو دين عدلتي عدلتي ننكم شيني أي يا أبود الله ku bauta ma Allah shi kadai li'annahu khaliqul mun'im lalle ne shi Allah shine wanda ke mai halitta sannan mai ni'imta ku wannan yana gwada mana cewa bai ma Allah hakkin shi bai ma Allah hakkin shi yana daga cikin abin da ya shafi babban hanya wanda yake na abin da ya shafi adalci wal ihsan kalma ta biyu da Allah subhanahu wataala ya umarce ku ya ce wal ihsan shine abin da ake kira al ihsan ada il fara'id shine bawa ya dauko duk farillan da Allah subhanahu wataala ma'ana ya dora masa qila al adalu ai al adalu al furud ai abin da ake kira adalci shine shine farilla wal ihsani nafila in an ce ihsan ana nufin ma'ana nafila ilamu ayyuhal ikwa ku sani ya ku ƴan uwa masu girma wanda kuka taru karkashin ƙananan hukumomin ku na jihar Bauchi Najeriya a wannan gari wanda ke mai albarka wanda ke na alkaleri ku sani fa cewa lalle ne Allah abin da yasa yayi magana akan abin da ya shafi adalci Allah yana nufi ne yana so ya nuna muku ne innal adala diddil jur yana so ya nuna muku cewa lalle ne adalci kishiya ne wanda yake na abin da ya shafi ainihin zalunci wanda bawa zai yi ko don kansa ko don gidansa ko don kasuwansa ko don shugabancinsa wal inhiraf bi naqsin aw ziyada adalci shine lalle ne ka tsaya akan adadi kar ka yadda ka rage kar ka yadda ka kara lalle ne wannan shine ma'ana abin da ya shafi ainihin lalle ne adalci ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da Allah ya umarce ku na cewa ku yi adalci al-ihsalul hukuk abin da ake kira adalci shine kowane hakki ka ɗauke shi ma'ana ka miƙa shi ma'ana zuwa game zuwa game shi al-wujubil adl fil hukum ya kamata ɗayanku jama'anku in za su yi za ku yi hukunci ku yi hukunci ma'ana a cikin adalci lalle ne kar ku karkace wannan yana gwada shi ne abin da Allah ke umurtanku me yasa na kawo wannan ina so ne mu yi shela ma duniya mu nuna ma duniya cewa babu rayuwa wanda yake tsabtacecce wanda yake cike da adalci sai rayuwa wanda yake na musulunci addinin musulunci shine wanda kana zaginsa amma ya ce a baka hakkinka ko ka zage shi idan hakkinka ya zo sai Allah ya ce a ɗauka a baka in ba addinin musulunci ba ba zai baka wannan ba duk wani addinin da ba wannan ba in ka zage shi idan kayansa ya zo zai ce ka ajiye masa ba za a ba shi ba in ka aibanta addininsa in kayansa ya zo za ka ga cewa ya ce lalle ne kar ku ba shi lalle ne ku hana shi wannan duka yana nuna mana cewa lalle ne babu addini wanda yake gwada mana akwai adalci a ciki face addinin musulunci kana zaginsa amma yana kare maka mutuncinka har ma yana gwada cewa da musulmi zai zalunci wanda ba musulmi ba alhali wanda ba musulmi ba yana zagin Allah yana zagin manzon Allah yana zagin alkur'ani amma idan hakkinsa ya zo idan musulmi boye bai bashi ba Allah sai ya kama shi ya jefa shi a wutan jahannama me yasa zai sa shi a jahannama ga kayan kafiri bai bashi ba saboda hakkinsa ne wannan dadi sai musulunci idan kuwa addinin nan yana da wannan adalcin wannan yana gwada mana cewa lalle waɗanda suke faɗa da shi ba su san shi ba ne waɗanda suke faɗa da shi ba su san shi ba ne da wannan dalili yasa saboda ba su san shi ba isa suke faɗa da shi yanzu hali da ake ciki mai shekaru na amerika ba zan ce tsoho ba barantana a ce na aibanta shi ba zan ce dottijo ba saboda bai dotantaka ba sai dai na ce mai shekaru na amerika mai shekaru na amerika bai san wannan addinin ba yana fada da abin da bai sani ba mai shekaru na amerika abin da ya ambata a cikin sati damuwa na ni da ku yanzu ɗayan biyu ne in ma ya samu kafa saboda mun saba ma Allah in ma ya samu kafa don za su rushe ko ba ku gane ba in ma ya samu kafa don saboda Allah yana ta haƙuri da mu yana ta haƙuri da mu har aka zo gaba wala Allah akwai abin da muka yi ma Allah ya kamata ni da ko mu duba duk da cewa kuna ganin muna wa'azi mu je nan mu je nan mu je nan mai yiwuwa akwai wani wayan da muka taba yana touch Allah kuma baya so Allah ya yi fushi da mu yancan mai shekaru na Amerika har ya samu buɗan baki yana hangen ƙasarmu daga nesa ya ku al'ummanmu ku fara tunani tukun ku wanke kanku tsakaninku da Allahu idan ya zamana cewa kun duba kawunanku kuka duba hakkin Allah kuka duba hakkin manzon Allah in wannan ya zamana cewa kun tsira abin da ba ku gane ba ya zo muku a cikin duhu wannan yana gwada cewa kun tsira daga sharrin mai shekaru in ya zamana cewa kuma lalle ne an samu gaba gaban nan ya zamana cewa lalle ne Allah yana so ne ya gwada mu duniya wani abin da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu Najeriya kai ina so ku gane cewa wallahi ƙasan wannan duniya da kuke gani wanda take da ƙasashe sama da ɗari daban-daban da za a ɗauki wannan ƙasan a mizani a ɓangaren addini in kaɗai ce ɗaya biyu uku hudu biyar in ba mu zo na ɗaya ba in ba mu zo na biyu ba in ba mu zo na uku ba ba za mu kai na biyar ba tsayuwa akan sunna ƙasan nan ne za a yi wata uku ana jayayya akan hadisi guda ƙasan nan ne za a yi jayayya wata uku akan wata kalma wanda ba a gane ta ba ƙasan nan ne ba za ka iya magana ba sai an auna ƙasan nan ne ake auna addini a tsaye da shi a ajiye shi aka mizanin shi ƙasan nan ne take da adalci wajen ba mu Allah hakkinsa ƙasar nan ne take da adalci take kare hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala Allah Allah madaukakin sarki yana so ne ya gwada mu duniya irin hasken wannan ƙasa Najeriya yana daga cikin hasken da yake so ya gwada muku lalle ne in ya tabbata kun rike abin da Allah subhanahu wataala ya ce to lalle ne Allah wallahi zai saka muku kamar yadda ya bayani akan bani Isra'il lokacin da suka saba da suka saba Allah subhanahu wata'ala ya turo musu jalud ya kakkashe su sannan na biyu da suka sake sabawa suka kashe annabi ya haya da ɗaya annabi wanda yake da gefensa Allah madaukakin sarki ya turo bukti nasir ya je ya yi ta kakkashe su har ya rusa masallaci wanda yake na baitul muqaddas ya ku bayan Allah amma Allah ya ba mu labari ya nuna mana cewa idan muka tsaya akan dokan Allah Allah ya ce zai dawo da ainihin abin da ya yi waɗancan mutane Allah subhanahu wata'ala na cewa sun maradadana na kuma karratan ka alaihim wa amdadana ko
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله مدفن سركي ce sun maradana alaikum Allah ya ce bayan haka na ya faru muka dawo muka ɗora ku akan waɗanda ba ku ba muka ba ku galba in ji Allah bayan mun ba ku rinjaye mun ba ku galba in ji Allah wa amdadina sannan muka ƙarfafe ku muka yayyada muku bi amwalin muka ba ku dukiya in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa man? wa banin Allah ya ce muka ba ku ‘ya'ya wanda yake daban-daban in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa man? waje annakun aksara na fira sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku adadi mai yawa yau gashi ku dube wannan waje ya yi cip-cip saboda mi duk wanda kuka gani cip-cip ɗin nan kun zo ne saboda Allah kun zo ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wannan gaban nan guda biyu da nace wala Allah wannan mai shekaru ya auna ne saboda abubuwa guda biyu saboda haka kar mu na murmushi kar mu na dariya kar mu sake wala Allah akwai laifin mu idan akwai laifin mu zai ci nasara idan akwai laifin mu zai ci nasara idan akwai laifin mu za mu zama tarihi idan mun taba Allah ne ya faru lalle ne za a ambace labarinmu a waɗansu mutanen da sun ka wuce wata rana amma idan mun auna mun ga cewa haƙiƙa mun kare haƙƙin Allah mun kare haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana gwada cewa lalle ne waɗancan ƙasashe za su rushe yana daga cikin alaman da ke gwada cewa كفروا mun dace ba da dalilin mu bane.
ينفقون أموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
Allah yana magana akan waɗanda suke cire dukiyoyinsu don faɗa da wannan addinin Allah ce ku bar su lalle ne da sannu za su tara dukiyar nasu in sun tara dukiyar nasu Allah ce kwaram za mu kama su sannan kuma hakika lalle ne za mu za mu- za ku rinjaye abin da mana suka shirya saboda ku da wannan dalili manufar abin da muke nufi lokaci yayi ko to alhamdulillah abin da muke muku wasiya da shi shine na faɗa muku cewa akwai tukuicin da Allah ya muku guda biyu a cikin minti ɗaya ƙasa da minti ɗaya tukwicin da Allah ya muku in ba ku ba ku sa shi a lissafi ba kwana uku da ya wuce an yi zaɓe a New York an yi zaɓe a New York New York ƙasa ƙasa ce a America wanda yake mai ɗimbin al'umma wanda ainihin ƙasan take alfahari da shi Allah madaukakin sarki yana daga cikin tukwicin da ya muku ku Najeriya ka kenan wannan yana gwada akwai alaman ba laifi muka yi ba tukwicin farko Allah sai ya turo ɗan yaro mai shekara talatin da hudu mai cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah Allah ce bari na tura musu yaro ya mulke su yaro da yaro ya ce ba ruwana da zuwa wancan ƙasan na isra'ila saboda haka ni ba sai na je ba sauran jawabi ba sai na gaya muku ba amma tukuicin farko shine mi tukuicin farko shine Allah sai ya kauda kan mai shekaru zuwa New York akan wannan yaro Hamdani na biyu tukuicin da Allah ya muku Najeriya shugaban China yace kai mai shekaru kul na rasa yace mm -mm. au gaba ɗaya turai suka tashi suka ce "Ah, wai mai shekaru ya manta najeriya tintinin 1960 an ce ƙasa ne mai zaman kanta yaushe ne ne zama ƙasa mai zaman kanta za ka shiga cikin ƙasan nan ba ka san yadda take ba wannan duka hanya ce wanda yake ta rashin adalci Allah maɗaukakin sarki ya kare mu saboda adalci Allah maɗaukakin sarki ya kare mu saboda adalci
alhamdulillah a sheikh muhammad manga abba misau babban limamin masallacin juma'a na federal locust cikin garin misau sakataren